واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا حسبك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا آه، ثلاثة وتن الم- وتن رمضان إنا دقانا قوم شاء تقص ألف تاريخ دا أربعين دا شدة هجرية كما يومنا شاء تقص دا وتن أكو شكرة تدبيو da arba- da ishirin da biyar miladiya a wannan majalisi na unguwar na Sabana Bank da ke cikin birnin Sokoto za mu ɗora daga inda muka tsaya a tafsirin Alƙur'ani mai girma majalisi na biyu a cikin suratul Maryam za mu tashi aya ta goma sha biyu ya ya khudh al-kitaba bi quwwa يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya Yahaya sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Yahaya wanda annabi Zakariya ya haifa wanda muka yi masa bishara shine Yahaya ibn Zakariya dan dan annabi Yahaya wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin Alqur'ani su biyar a cikin suratul Ali Imran da suratul An'am da wurare biyu a suratul Maryam da suratul Anbiya mutum ne wanda yake mai tsoron Allah tun tun yana ƙarami kuma masani ƙwararre a shari'ar annabi Musa alaihi salam ya zama annabi tun da ƙarancin shekarunsa shine Allah madaukakin sarki yake cewa ya yahaya ya kai yahaya uzul kitaba ka fahimci littafin da muka baka ka riƙe shi bi kuwatin da ƙarfi ma'ana al'akuru a nan shi ne alfahamu wata dabbo kamar da kake cewa a kafsul ilma an kula ne bi ma'ana fahimtuhu na gane karatu a wajen wani wata allamtu to shi ma littafin da Allah ya umarta annabi ya haya ya riko da shi a zahiri shi ne a taura littafin annabi musa domin shi ne gamamman littafin da ake yin shari'a da shi a wannan lokacin to Allah madaukakin sarki wahayi zuwa ga annabi haya cewa khudhul kitaba bi quwwa karir kayirko da wannan littafi bi quwwatin da karfi abinda ake nufi da quwwa anan ma'ana da gaske quwwa ce ma'anawiya ka tabbata akai ka tabbatar da cewa da abin da ke cikin littafin kana kokarin aiki da shi wa atainahu al-hukma sadiyan kuma mun bawa annabi Yahya annabta sadiyan tun yana karami yana karami wannan lafazin alhukuma wasu sun ce annabta wasu kuma malaman suka ce a an ba shi fahimtar littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa da kuma iya aiki da hukunce-hukuncen littafin tun yana karami kafin ya balaga wannan shine abin da aka samu su malamai suka tafi a kai shaukani a cikin nailul auqar a cikin fathul qadir yace abin da ake nufi da al-hukmu anan al-hikmatu al-hikma kuma shine daidaituwa akan ra'ayi ya zama duk abin da ka dauka na ra'ayi shine daidai al-hikma tana zuwa da ma'anoni da yawa a Qur'ani ina jin a baya mun dan yi bayani mun dan yi bayani ko tana zuwa da ma'anar wa'azi tana zuwa da ma'anar annabta tana zuwa da ma'anar ilimi tana zuwa da ma'anar as-sawab fi ra'ayi ko al-isabatu fi ra'ayi sannan kuma tana zuwa da ma'anar husnul idarati wat tadbir wato good administration to atainahu al-hukma sadiya mun bashi ilimi da aiki da ilimin da dacewa a ra'ayi da kuma hankali sabiyan tin yana karami wanda wannan abu ne da ba a saba ba galibi idan yaro yana karami bai cika zama yana da waɗannan abubuwan ba wannan yayi daidai da wato abin da aka samu na cewa wanda duk aka bashi daidaito a cikin ra'ayi to hakika an ba shi hikima kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara yu'til hikmata man yasha يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
yu'til hikmata man yasha Allah yana bada ilimi ga wanda ya so wa man yu'tal hikmata duk wanda aka bashi ilimi faqad utiya khairan kaseera hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa to shi ma annabi Yahaya din Allah ya bashi ilimi tun yana karami bayan ya kuma wato ya ƙara shekaru sai kuma Allah ya aiko shi Imam Shankiti a cikin al'adwa yake cewa lil ulama fil murad bil hukmi aqwalun mutaqariba marja'uha ila shay'in wahid wa huwa anna Allah a'tahu al fahm fil kitabi ay idraka ma fihi wal amal bihi fi hal kawnihi sabiya intaha kalamuhu min al adwa abinda shi ba Shankiti ya faɗa da irin abin da muka faɗa ne to amma as-sam'ani a cikin tafsirinsa tafsirul mansub ilayhi da ya zo wannan sai ce alhukuma a nan abin da ake nufi shine annubuwa kuma wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi a kai sai dai ra'ayin da sam'ani din nan ya kawo Allah ya kansa da rahama bai zama gaskiya ra'ayin da ya fi zama mafi rinjaye saboda wato yarinta wani yanayi ne duk da cewa Allah maɗaukacin sarki yakan kiyaye annabawansa da kiyayewarsa amma da a ce annabawan ana ba su annabta a lokacin suna jarirai ko suna ƙanana watakila da ya zama wallahu a'lam an bar wani majal wanda magauta za su iya magana a kai ce abinda annabin ma bai mallaki hankalin kansa ba abinda su suke zato da riya shi yasa ibn ashur yake cewa wa yaqudu an yakuna ya haya usiyan nubuwata wa huwa sadiq yace gaskiya da wahala a ce annabi Yahaya an bashi annabta yana dan karamin yaro li'anna an-nubuwata rutbatun azima saboda annabta fa matsayi ne babba fa inna ma tuqta inda bulughil ashad shi yasa ma sai annaba sun kai 40 ake ba su wattafaqal ulama amma abinda malamai suka ittifaqi akai ala anna Yahaya ufiya an-nubuwata qabla bulughil 40 sanata sanatan bi kafir amma dai abinda malamai duk suka yarda shine kafin da ya kai 40 ne da dadewa aka bashi annabta wala'alla Allah lamma arada an yakuna shahidan fi muqtabali umrihi dakarahu bin nubuwa to watakila da ma tunda Allah ya san ya kuma nufi cewa annabi Yahaya zai yi shahada tun a samartakarsa shi yasa aka bashi annabta tun a farko farko ya kasance yana kiran mutane zuwa tuba daga zunubi to anan kun ga Yahaya a turanta shine John ko a kuma sura farko ta sabon alƙawari kana gama tsohon alƙawari ba za ka shiga sabon alƙawari ba a Bible to za ka ga da kana gamawa da surorin tsohon alƙawari dama tsohon alƙawari yana cikewa ne a tarihi ko kuma sufur na malakai ko malaki muke ce masa da larabci wanda shine ƙarshen annabin da aka bayar da labarinsa a cikin tsohon alƙawari to ana tafiya sabon alƙawari wanda aka fara kawo littattafan su a sabon alƙawari dama littafi na farko shine littafin Matta Injilan Matta Book of Matthew daga shi sai Book of Mark shine Murkus muke ce masa to daga shi sai Book of Yohana shine Book of John shi wannan Book of John din akwai abin da malamai suke cewa wasu suna kamar Allah ya ji kan wahba zuhaili a cikin a cikin at-tafsir al-munir kai tsaye a bayanin da yake sai yake nuna cewa John the Baptist wanda yake shine littafi na uku a cikin sabon alkawari book of John littafin Yohana wanda yake da surori guda 21 shine wannan yahayan da Allah yake magana domin za ka ga a can cikin tarihin wancan nuna yake cewa yake cewa kana yad'u an-nasa ila tawbati min adh-dhunubi wa kana yu'ammiduhum ya kasance yana musu baptisma baptisma shine wankan tsarki a irin addinin yana wanke su daga dattin zunubi wanda idan za a koma haihuwar mutum shine sai a yi masa at-ta'mid shi yasa suke kiransa John the Baptist Yahya Muhammadani shi Yahya wanda yake ya wanda yake wa mutane wankan tsarki to a zahir wallahu a'lam shi John the Baptist ba shine annabi Yahya ba in ka lura da kyau sosai ka kula zaka ga annabi Yahya daban shi kuma John the Baptist daban sai a fahimci wannan sosai yana ɗaya daga cikin abubuwan da wasu daga cikin malamai suke yin halki wani lokacin ba wai san zuciya ba ne ko kuma karancin ilimi a'a sun tara karatuttukan ne a gabansu to gwargwadon baiwar da Allah ya ba sai suka rinjayar da wannan abu to wannan kuma wani rinjayar wani lokacin yakan zama wahayi sai su zaɓi abin da yake ba shi ne daidai ba ko su yi gini akan wani abin da su a zaton su dalili ne kuma sai ya zama hujja ce mai rauni idan ka samu su malaman da suka rinjayar da abin da ya fi haka sai ka zaɓi wannan musamman kuma akan kabaya da suka shafi tarihi ba kowane malamin tafsiri ne yake ƙwararre akan abin da shafi tarihi ba shi yasa anan an fi so a koma wa asalin masana tarihi a jisu ko me suka ce akwai kuma masana falsafar tarihi da kuma tarihin littattafai da addinai watakila su kuma za su fi fayyace maka waye ya haya a nan to shi annabi yahaya alaihi salam daban wancan kuma ya hayan wanda su suke magana shi kuma daban to amma shi wancan john the baptist din ya bayyana kaban yana cikin almajiran almajiran annabi isa tunda kun sa a cikin waɗanda suke da littattafai a cikin sabon alkawari ba wai kowanne ne kai tsaye yake sahabin annabi isa amma dalili ya tabbatar da cewa annabi isa yana da almajirai sahabbai su ne hawariyawa wayanda wayannan hawariyawan shi mak yana cikin su wanda murkus kenan fika yana cikin su butrus shine ma kabirul hawariyin barnabas yana cikin su da yawa akwai wayanda suna cikin su amma akwai wayanda karatun su ba a wajen annabi isa suka yi ba to amma bayan annabi isa tunda annabi isa bai bar rubutaccen littafi ba karantawa yake yi a tafe yake karanta littafin to wannan shiriyar da annabi isa ya bari ita ce almajiransa kowanne sai ya rubuta iya abin da ya ji a wajen annabi isa to sai a tattara abin da aka samu a wajen wani sai a ce to littafin wani shi yasa yana da surorinsa shi ko ba wai gaba ɗayan ne suka haɗu suka zama a'a shi abin da murkus ya rubuta gashi nan abinda Matta ya rubuta gashi nan abinda Butrus Tita ya rubuta gashi nan abinda Wani ya rubuta gashi nan shi yasa zaka ai Injila ta Barnabas ba su yarda da ita ba saboda ita abinda Barnabas din ya rubuta yayi kama da sakon da manzo Allah zama ya zo da shi kwabo da kwabo a cikin ma hadda bayanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce maka gospel of Barnabas ba ba ba ba littafin annabi Isa bane musulmai ne suka haɗu suka haɗa shi saboda yana ɗauke da wa'yansu bayanai na gaskiya wa'yanda sun sha bamban da abin da su suka yi imani da shi to shi kansa annabi haya din wannan kashe shi akai su ba kuma duk almajiran annabi isa mafi yawancin su daga wanda aka kashe shi sai wanda wanda yan fashi suka tare shi suka kashe shi kamar shi a shi luka da shi da barnabas suna kan hanya aka bi su aka kashe su yan fashi suka kashe sai wanda aka aka gicciye shi saboda ya yi imani da Allah ɗaya sai wanda aka zuba masa makamashi aka babbaka masa wuta aka ƙone shi kusan dukkansu an ƙona shi an kakkashe su kuma aka bi duk wanda ya yi imani da Allah a bisa tsarin da annabi Isa ya zo da shi in bai yadda ya canja ya koma tsarin da Bulus ya zo da shi ba za a aka dinga kafa mahakimut taftish checkpoint checkpoint duk sanda aka ga mutum da abin da aka ɗan fahimci cewa akwai shubuhar a tsohon tsarin da wa'ancan suke bi sai aka shi za mu zala sama a kamar da ke cikin al-ma'adim al-qabarani salasa daga mu'azu dan jabal Allah ya kare da a gare shi da ya faɗi irin abubuwan da za su faru a ƙarshen zamani na fitintunu sai sabai ta siyar salatu ya zami sai ce kunu ka ashabi isa ku yi kokari ku zama kamar almajira annabi isa nushiru bil manashir ana yanka su da zarto wa humilu ala al khushbi bi iskan shin wa dubita ala al khushubi bi dhammiha wa kilahuma sawa jam'u khashabatin aka dinga dora su akan itace ana gicciye su amma ba su dena cewa la ilaha illallah ba wa isa rasulullah kuma har anan abin ya tafiya har aka zo ashabul ukhdud da Allah ya ba mu labari su ma mabiya annabi isa ne to shi wannan annabi haya din ko da an samu ai wasu sun yi mixing shi shi ma John the Baptist din kashe shi aka yi annabi haya ma kashe shi aka yi wani sai ga to ai shi kenan kaga za ni ce ta da mu je mu kawai sai a haɗe a buge shi a matsayin tarihi guda ɗaya to Allah ya ce ya haya ya kai annabi haya khudhil kitaba kayi riko da littafin da muka baka da aka yi riko da littafin da muka saukarwa da annabi Musa bi quwwatin da ƙarfi ma'ana da aniya da azama ai bi azimati wa atainahu al-hukma haqiqa mun bawa annabi Yahaya annabta ko kuma mun ba shi ilimi sadiyan tun yana da karancin shekaru wa hananan to lafazin hananan din nan wasu sun ce matsufun ne ala wa atainahu ai wa atainahu hananan kuma mun ba shi tausayi da kulawa da lura da soyayya wadda ke kulawa za ta iya ɗaukar ma'anar soyayya sai zama tausayi da lura da kulawa milladunna daga wajenmu wa zakatan kuma sannan mun bashi tsarkaka ga buran zinubai saboda annabi ne bai zan yana aikata zinubai ba kamar yadda Allah yake wa annabawa wa kana taqiya kuma ya kasance mai kamantawa mai tsoron Allah duk abin da aka ce yayi yana yi abin da aka ce ya bari yana bari wasu kuma suka ce a wa atainahu al-hukma sadiyan wa hananan sai zama sadiyan din hal ne a ko kuma dai wannan shine abu wannan shi ita ce magana wacce take mai karfi wa atainahu hananan wal hanan shine ash-shafaqat wasu malaman suka ce shi lafazin hanan din da ma'anar tausayi da soyayya wato yare ne na wasu daga cikin larabawa ba gaba ɗaya wani kuma suka ce a lura ce ta larabawa gaba ɗaya ai an ji kama a cikin waƙoƙinsu kamar abin da ya faru na harbul basu yakin basasa da aka yi na larabawa tsakanin banu bakar ibn wa'il da banu taghlib ibn wa'il wanda aka yi shi akan akan taguwa lokacin a kulai wani sarki ne da aka yi shi kulai ya zo saboda zalunci kawai sai ya nuna wuri da dabbobi suke kiwo sai sai daga nan zuwa can na ba wa wurin nan kariya da tsaro kan wanda ya kai dabba ka ta kiwo in ka kai dabba ka zai iya kashe ka akan sai zo ruwan da jama'a suke amfani da shi sai ce ana jaro wannan ruwa ya zama nawa na makwabtace shi don haka na ba shi tsaro kan wanda ya ƙara ɗiba da haka sai zama duk wurare masu amfani ya zo ya hamaha ya sa musu shinge ba ita ajiye ba to wannan shi kulai ɗin sai ya zanto akwai matarsa jalila sunan babanta a wato sunan babanta murra kuma yana da 'ya'ya goma maza har da ita to sai wata rana familinsu sai suka yi bakuwa sunanta basus bintul munkin to da ta zo garin sai ta bakwabtaci wani mutum da ake kiran kiransa amru idan ban manta ba to shi wannan mutumin yana da yana da taguwa taguwar ta fito kawai sai ga raƙumin kulai nan sun fito za su tafi kiwo to taguwa ta ga raƙuma kawai sai ta tattaka akalar da abin nan din da baibayin da aka yi mata ta kwance shi kawai sai ta bura kuma tana bin raƙuman suna tafiya kawai suka shiga wurin kiwo to ashe wurin shi kulab ya hana a shiga gun da yadda a shiga ba to kulab yana hanko wannan taguwar sai ya gane cewa taguwar jassas ce ibnu murra sarkinsa kenan to ai har sirkin nasu ma bai yadda taguwarsa ta shigo wani wajen ba kawai sai sai ta ta da kibiya ya harbar mata nono hantsa kawai sai taguwa ta yi taga taga taga sai ta sai ta dawo gida tana da gida sai ta kasa dole sai dai a soke ta ita kuma basu sai ta fito sai ta ga wannan bawan Allah an kashe masa taguwa yana ji yana gani sai ta ce ina ƴan uwanka ta ce ai ba su iya ko ba ina makwabta ba su iya ko ta ce au ku haka ake a garin ku yanzu mutum ya zo gari ya a cuce shi amma ƴan uwansa da makwabtansa su kasa taimakon sa to ba zan iya zaman lalacin nan ba sai ta tattara ina tana ta za ta zo to su ko kuma balarabe yau ka sauki mutum ya gaji ya ce zai tafi ya bar maka abin faɗa har ƴaƴanka har jikokinka sai ce ka kasa saukar ba kuma ya kishi ka abin kunya di yadda za ka yi sai ka rike bakon kawai sai kawai sai ta shirya ta ta fara take cewa al'amruka law asbatu fi dar munqidin lama bi mas'ad wa huwa jarun li adyati ولكنني أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذيب يعد على شاتي فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل منين وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي ودونك أزواجي فإني عنهم منين لراحلة لا تفقدني بنياتي سوى أن وقوت إن تنون لا تتفي شي سعد كنا سبا أمر بأشي kawai sai su jasta suka wanda ce wala ba za ki tafi ba me ba dan an ki taimakon sa wato za mu taimake shi kawai sai jasta sai aukan takalin sai ya shiga wannan guri kawai sai tarar da kulai ya ya ya ya zira kafafuwansa a cikin rijiya yana zauni yana shakatawa ta gane ta ya taka matsawa ya ce kai wa ya ce ka taba mana taguwa ya ce to dan ma na san ta gidan ku ce shi yasa ba na harbe ta a inda ba har sai ta zo wajen ku ta mutu ya ce to wallahi tunda kai mana haka ni ma sai na kashe amalan da duniya sai ta san an kashe shi to shi ya da yana nufin akwai wani raƙuminsa sunansa ulayyan ya da sai ulayyan zai kashe ce to duna ulayyan kharqul qatal shi ba daga nan ya take ta ta zama karin magana shi ai fa kan ka isa inda ulayyan yake sa ta ka kaya ido baka ita ka isa ba ashe shi yana nufin sai ya kashe shi akan wannan harbin da aka yi taguwa ya kashe ya kashe kulai ya harbe shi a kahon zuciya kuma ya faɗi taga taga da ya ga tabbas mutuwa zai ce to da yanzu tun da kai mun wannan aika aika zo ka taimaka ka bar ruwa kan mutu da kishirwa sai ce ai akwai ruwa da ake kiransa ahas da ɗaya ruwan ko sabir duk suna cikin ruwan da shi kulafin ya hana a ɗiba sai ce ai jawarsa sabiran wal ahas ka manta ka wuce ruwa kaza da kaza wanda ka hana ai yanzu ruwan gaba kuma duk ba na ka bane sai ya ce da amur wanda suke tare da shi ce so ka taimake ni tunda ya ke ban ruwa sai ya ce to dan tsaya mu gani yana zuwa ya sa masa mashi ya janna masa ya karasa kashe shi ya ke ta al mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri min ar ramda'i bin nari to wannan ya kashe shi kun ga an gama da labarin sa ko to sai dan uwan kulat bin muhalhil yace shi kuma san ba zai bari muhalhil ibn rabi'a wannan abin fa shine akan haka sai da aka yi yaki ya fi shekara 40 ana kashe kashe an kashe dubban mutane da aka tara kasusuwa na gawawwakin mutanen da aka kashe yadda ka san yashi kamar rairayi aka dinga fafatawa ana nan duka ƴan ƙananan ƙabilun da suke cikin bakar sai da suka shiga suka shiga wa banu bakar wanda suke cikin tagalib suka shiga wa banu tagalib saboda su ƴaƴan murra sun ƙi su ba da jassas a kashe shi kuma sun ƙi su ba da ubansu a kashe shi nan aka shata layin daga su wa'anda su sarakunan su ne banu bakka banu taglib su kuma wannan su ne banu bakar to duk kabilun banu bakar kowace ta shiga banda kabila ɗaya ita ce banu shaiba su ne kaɗai suka ƙi shiga saboda su kuma shugabansu a haris ibn ubad an yi juyin duniyan nan da shi ya shiga yakin nan yace harbul lana qatali fiha wala jama yaki ne ba raƙumi na a ciki bare taguwa ta aka yi juyin duniya har sai da aka kama ɗansa Bujayr ibn al-Harith aka kai wa muhalhil shi muhalhil ya kashe shi yace na kashe shi a bakacin hancin takalmi na dan uwana da aka kashe to nan ne ana gaya ubangiji to wallahi tallahi la akuffu an taghliba hatta tukallima al-ard na rantse da Allah na shiga yaki kenan ba zan daina kashe taglib ba sai ƙasa ta yi min magana to tun da ya shiga kuma shi kenan yaki ya canja ya qarriba marfatan na'amata minni laqita laqihat harbu wa ilin an tiyali qarriba marfatan na'amata minni إن قتل الغلام بالشفع غالي كربا مربط النعامة مني ينا تي ينا تي wannan yaƙi ya samar mana da waƙoƙi ya samar mana da tabi'u ya samar mana da nau'o'i na karin magana ya samar mana da abubuwa masu tsari wanda littattafai da yawa aka wallafa akan waɗannan to fa shine da ya fara kisan tagli har sai da ya gagari tagli sai da da kansu suka ce suka yi shawara suka ce to yadda za a yi wannan bawan Allah tun da dai ya ce sai ƙasa ta yi magana to a samu wani ya haƙa rami a binne shi a daidai inda shi wannan alharis ɗin zai wuce da an fuskanta haris ya zo zai wuce ya fito ya yi magana in ya yi magana to shi haris zai tsaye da rasuwarsa zai daina wannan kisan mu kuma sai mu haƙura mu janye daga yaki da shi ne wata rana ya zo giftawa ta wajen sai kawai wannan wanda aka rufe din nan take dama set of ne shiryawa akai an bari sai zai wuce ta wurin kawai sai tashi aka je yana cewa aba munzirin afnaita fastabqi ba'dana hananaika ba'd ash-sharr ahwan min ba'd yace aba munzirin ya kai baba munzir afnaita ka kashe mu ka karar da mu fastabqi ba'dana ka taimaka ka bar wasu daga cikinmu hananai ka muna neman tausayinka da kulawarka kaga hananuka wa hananuka ke hananai ka muna neman tausayinka ka tausaya mana kaga alhanan da take rufi anan kenan ash-shafaqatu war-rahma tausayinka ka tausaya mana ka tausaya mana ba'd ash-sharri ahwan min ba'd wato wani bangare na sharri fa yafi sauki fiye da wani bangaren to sai malamai suka ce anan da yace hananaika lafazin hanan ana iya faɗarsa a mufarajinsa kuma ana iya faɗarsa a tasniyarsa hananaika wato muna neman tausayinka haka imrul qais a can wata nuniyarsa yake cewa wa yamnaquha banu shamajab ni hazmin ma'izahum hananaka zal hanani wa yamnaquha banu shamajab ni hazmin ma'izahum ‘yar uwarsa kenan ya ce banu shama jabna hazmin suna ba ta a awakinsu ta tatsi nono sai ce hananaka soyayyarka da tausayinka zal hanani ya kai mai su nuna soyayya da tausayi daga nan aka samu sunan alhannan lafazin alhannan shine mai nuna soyayya akwai dogon hadisi da aka samu wanda yake cikin musnadul Imam Ahmad amma da isnadin da'if jiddan daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi wanda cewa manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa akwai wani bawa a cikin jahannama da Allah ya dinga azabtar da shi shekararsa a shekararsa dubu yana roƙon Allah yana cewa ya hannanu ya mannanu يا حنان يا من حنان قال مازال سمع كتاب فيقول الله لجبريل سي الله يتي da malaika jibril izhab fa'tini bi abdi hada je ka ka zo min da wannan bawan da yake kira na ya hannan ya mannan to sai a tafayan tsaliku jibril sai jibril ya je fayajidu ahlan nari mukibbina yabkuna sai jibril ya tarar da yan wuta sun kifa kansu suna ta kuka suna ta suna ta shan kuka فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول sai zo ga ubangiji ya ubangiji ai ɗan wutan nan sun kifa kansu suna ta kuka sai ubangiji subhanahu wataala ce je ka nemo mun wannan mutumin ka zo da shi fa innahu fi makani kaza wa kaza domin wannan mutumin yana wurin yana daidai wuri kaza sai a je a zo da wannan mutum fa yuqifuhu ala rabbihi sai a tsaye da shi a gaban ubangiji fa yaqulu lahu rabbuhu sai ubangiji ya ce masa ya abdi kaifa wajadta makanaka wa maqilaka ya ka samu wurin baccinka da inda aka sauke ka a cikin wutar a cikin wutar jahannama yaya ka samu wayannan guraren sai wannan bawan Allah ya ce da ubangiji subhanahu wataala sai ba Allah subhanahu wataala amsa fa yaqulu ay rabbi sai ce ya ubangiji sharru makanin wa sharru maqilin ai ban taba ganin wuri mai sharri ba irin wuta ban taba wurin wurin kwanciya mai sharri irin wuta ba fa yaqulu ruddu abdi fa yaqulu ya rabbi ma kuntu arju iz akhrajta iz akhrajtani minha an taruddani fiha ya ubangiji ban taba zaton a ce ka fito da ni wuta kuma ka mayar da ni ba fa yaqulu sai ubangiji sai da abdi ku kyale shi amma wannan hadisi a hadisi ne wanda yake mai matukar rauni a da Imam Ahmad ya ya rawaice shi a cikin isnadin sa akwai akwai Sallam ibn Miskin ana tuhumar sa da duk da cewa sika ne amma sai dai an jefe shi da ra'ayin Qadariyya sannan akwai Hilal ibn Abi Hilal malamin shi Sallam din shi kuma da'ifi ne da haka isnadi ne wanda yake mai rauni to shin ya tabbata a cikin sunayen Allah tunda a wannan hadisin duk da raunin sa ya nuna cewa addu'ar da ya ta ya Hannan ya Mannan ya kira Allah da Hannan ne nuna tausayi da soyayya ga bayansa tabbas ma'anar Hannan wa Mannan a ya tabbata a ma'anar su cewa Ubangiji subhanahu ta'ala ya sifantu da wannan amma a matsayin sa na suna bai tabbata cewa sunayen Allah bane Hannan Mannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa na goma yake cewa a an nakalto daga Imam Malik Ibn Anas Allah ya ji kansa da rama yake cewa akrahu lirrajul an yaqula fi du'a'ihi ya sayyidi ya sayyidi ya Hannan ya Hannan yace gaskiya Imam Malik yace ba na so in ji mutum zai yi addu'a zai dinga cewa da ubangiji ya sayyidi ya sayyidi ya Hannan ya Hannan akrau ban cika so in ji ana yin haka ba kamar akwai iya yi a ciki yace lakin yad'u bima da'at bihi al-anbiya kawai ni na fi son mutum yayi addu'a irin yadda annabawa suke rabbana rabbana zaka duka annabawa rabbana suke cewa to wannan magana ta Imam Malik da Ibn Taymiyyah ya faɗa tana cikin al-Utubiyya al-Imam al-Utubiyya na kalto ta a cikin Utubiyya haka wato haka imamu haka shekul islam ibn taymiya Allah ji azrama shi ma ya tabbatar to wannan sifar ta alhanan da ma'anar rahama da tausayi idan kana nufin fassarar sunan Allah ar-rahman ne kana mustasifan bil hanan to wannan babu laifi kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi ya fassara cewa wa hananan min ladunna ay wa rahmatan min indina haka kuma Dhahat ma ibnu Muzahim shi ma ya fassara al-hanan al-hanan anan bi ta'affuf wa rahmati wa bi ta'zim kamar da ibnu Jarir al-Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa to amma al-Qurtubi ya nakalto daga ibnu al-Arabi cewa yana cewa al-hanan ko al-hanan min sifati Allah ta'ala amma mushaddadan al-hanan bima'ana ar-rahim al-hanan kuma shine ar-rahmatu a takaice dai mu abin da muka fassara wannan wahananan min ladunna da kuma tausayi min ladunna daga wajenmu wa zakatan da kuma tsarkaka wa kana tafiya kuma mutum ne wanda yake mai tsoron Allah na
wa barran bi walidayni wa lam yakun jabbaran 'asiya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma
wa barran biwalidayhi kuma annabi haya mai biyayya ne ga iyayensa ya rike iyayensa kuma yana musu biyayya wanda kuma wannan ya daga cikin nagarta ta da ya zama yana biyayya ga iyayensa walam yakun annabi haya bai taba kasancewa jabbaran mai taurin kai wajen bautar Allah kuma bai taba zama mai tsagawa mutane kai yana ganin cewa gaba da su yake ba asiyan kuma bai taba kasancewa mutum ne mai saba wa Allah ba baya sako a matsayin sa na annabi shi yasa Allah ya ce wa salamun alaihi kuma gaisuwa daga ubangiji ta tabbata ga shi annabi haya yau maulida ranar da aka haife shi wa yau mai mutu da ranar da zai koma ga Allah a matsayin shahidi kuma annabi wa yau mai ba'athu hayya da kuma ranar da za a tashe shi yana da rai ranar da Allah zai tashi bayansa wannan gaisuwa ce da Allah ya yi saboda girmamawa da nuna matsayin annabi haya kamar yadda ibn asiya ya faɗa cewa wal azharu indi annaha at-tahiyatul muta'arafa gaisuwa ce fa hiya ashrafu wa anbahu min al-aman ma'ana ba wai kawai matsayin aminci ba ba ikbar ne anil aman ba gaisuwa ce a jinjina wa wanda ya cancanci a jinjina masa a da haka wasu na ganin cewa a'a labari ne na abin da Allah ya tabbatarwa da annabi haya na aminci ko da cewa an kashe shi amma wannan wata wani rikici ne na duniya wanda ita kuma duniya ba wata daraja ce da ita a wurin Allah ba kamar yadda muka tabbata amma yana da kyakkyawan aminci shine eternal peace aminci na dindindin wanda ba zai yanke ba wa ka wa salam alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya na'am واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما لأهب لك غلاما زكيا Na'am, Allah ya ce wa zukur fil kitabi Maryam. Sannan kuma ka ambaci Maryama alaiha salam fil kitabi a cikin littafin da muka saukar maka. Wannan umarni ne ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ya ambaci na Maryam wacce ita ce ƴar uwan mahaifiyar Annabi Yahaya kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu a cikin yazo a cikin ingantaccen hadisi daga Anas ibn Malik daga Malik ibn Sa'sa'a Allah ya kare da a gare su a cikin dogon hadisi na Mi'raji cewa ita Maryam alayha salam yar uwar mahaifiyar Annabi Yahya ce ya ga Annabi Isa da Annabi Yahya a sama ta biyu wa wahuma ibna khala to anan Allah ya ambaci Maryam a matsayin siddiqa ba a matsayin annabiya ba a bisa zance mafi inganci na malamai ko in ce zance mai inganci na malamai kishiyarsa kuma ba shi da inganci a wasu malaman sun tafi akan cewa ita maryam alaiha salam annabiya ce tunda idan ka lura da ita aka fara wa kurfin kitabi maryam da aka gama aka ce wa kurfin kitabi ibrahim da aka gama aka ce wa kurfin kitabi musa da aka gama aka ce wasu fil kitabi Isma'il da aka ba a ce wasu fil kitabi Idris sai aka ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin Ibn Hazm yace to ai ba abin da zai cire ta daga cikin annabawa to da ka annabiya ce to amma wannan magana Ibn Hazm ne shi zuzi a cikin malamai al-Imam Abu Bakar al-Baqillani a cikin al-Ijma' ya hakaito ijma'i akan cewa ba annabiya bace al-Qadi Abu Ya'la al-Khalili ya hakaito ijma'i akan cewa Maryam ba annabiya bace Abul Ma'ali Al-Juwayni Imam Al-Haramain dukkan su sun nakalto ijma'i akan cewa ba a taba samun wata annabiya mace to Allah subhanahu wataala ya ce wa zkur fil kitabi Maryam ka tuna Maryama fil kitabi a cikin littafin da muka yi maka wahayi zuwa gare shi gare shi idin tabazat min ahliha lokacin da in tabazat ta yi nisa min aliha daga mutanenta ta tafi can ta bar inda suke domin asalin alintibar shine alinsirat mutum ya kadaita wanda asali nabazahu ne ya wurgar da shi to a fi'ili idan ya zama fa'ala sai aka mai da shi ifta'ala to ya zama fi'ili ne a in fa'ala ya zama fi'ili ne na mutawa kamar misali fataha ya bude in kuma zaka ce kofa ta budu fa sai ka ce in fataha ko ghalaqa ya rufe ya kulle in ghalaqa ya kullu ko ba haka bane kasara ya karya in kasara ya karyu abin ya karye kamar da kansa yake to haka in tabaza wato mutum ya kadaitu shi kadai واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت أي اعتزلت من أهلها تتاشي تبر إند متانا تسكي يزما تاي سم مكانا شرقية شنون وجي قبض إند تكي فبيسا تفت تاي قبض إند تكي تبر متاني وثم لمن سكتي سبو لعبادة ابن عطية كتوى وذلك أن مريم كانت وقفا على سدانة المتعبد domin ita Maryam tun da yatimarta ta haife ta ta batta waƙafi akan ta dinga gyara da kuma hidimta wa wurin da ake bauta wa Allah ta dinga gyara shi domin a yi bautar Allah a ciki don haka sai ta nesanci mutane ta yi cin wajen gabas da wurin ibadar ba ta cakutuwa da mutane wasu kuma suka ce a'a in tabazat min ahliha ta fita daga cikin mutanenta ne ba wai koyaushe ne take fita ba a'a sai in larura ta al'ada ta zo mata to a madadin tunda inda wurin kwanan ta yake daura ne da inda ake bauta to amma kuma tana buƙatar ta je ta tsarkake kanta to sai ta zame jikinta ta tafi can nesa da inda mutane yake to inda take yi din makanan ne shar'iyya ai jihata shar'i min masakin ahliha a can bangaren gabas inda mutanenta suke to akwai hikima da fa'ida wajen bayyana cewa ta yi gabas faɗan location ɗinta wasu malaman sai suka ce a watakila li'annahum kanu yu'azzimuna jihata sharq saboda su gabas tana da kima a wajen su domin asali a al'adar su sun saba cewa gabas nan ne inda haske yake zuwa to sai zaman to ya tafa'aluna bi sharq to sai aka baka labarin a irin yadda sakafar mutanen take intabazat min ahliha sai ta ne santa da mutane domin wanke jikinta da tsarkake kanta ko kuma domin bautar ubangijinta inda ta tafi ma makanin sharqiya ne bata zama shadda ba sai ta inda mutane suka fito can bangaren gaba to kuma dama wanda duk ka gani a masallaci sallah ce ta kai shi inji Bahaushe a hakan tunda kaga tayi gabas to alheri ne ya kai ta can to na'am
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا وسي مريم عليها السلام اتخذت حجابا وتوسي تركي kariya da kuma abin da zai shiga tsakaninta da waɗanda za su ganta min dunihim ta raba tsakaninta da su ko dai domin ta samu ta yi tsarki a cikin nutsuwa domin idan ka shiga makewayi za ka samu ka yi yadda kake so domin biyan bukata ko kuma domin ya zama babu idan mutane don ta sake ta bauta wa Allah ba tare da riya ba fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika ruhana mala'ikan mu jibrilu ilaiha zuwa gare ta fata masallalaha da yaje sai ya fito mata basharan a matsayin mutum sawiya mai cikakkiyar halitta kyakkyawa kuma ba shi da na kasu da tawaya na'am قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا to ita da ta ganshi sai ta zaci cewa mutum ne ba mala'ika bane tunda bata sani ba ba a gaya mata cewa mala'ika zai zo wajen ta ba qalat sai ta ce inni a'udhu birrahman minka ni ina neman tsarin ubangiji arrahman ya raba ni da kai dan karka cutar da ni in kunta taqiyan in dai ka kasance kana jin tsoron Allah to ka bace min daga gani kar kai abin da Allah ya haramta wajen kallon matar da bai halatta ka kalle ta ba na قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا anan wasu sai wai taqiyu din wai wani mutum ne sunansa taqiyu ya sha- ya ya- ya shahara da kwartanci a wannan lokacin dama duk inda mace take sai ya je shikenan da ta ganshi wata ce in kunta taqiya to wannan dai lam ajidhu fi kalamil ulama zaka ta bincike ba ka same shi a cikin maganganun malamai hira ce eh gaskiya da alama domin ka duba yawanci malaman tafsiri duka malaman tafsiri gaba ɗayan su abin da suke cewa wannan taqiya din kalma ce ne ta larabci ai in kunta taqiyan in dai har kai mai tsoron Allah ne fa tajaddad ma harrama Allah to yi kokari ka nisanci abin da Allah ya haramta amma batan hanya kai ka zo nan to canji hanya domin nan ba inda ya kamata ka zo bane qala sai malaika din ya ce inna ma ana rasulu rabbiki to ni jakadan ubangijinki ne Allah ya aiko ni li ahaba li ahaba domin in bayar laki gare ki domin in baki kyauta daga Allah ta me ta gulaman da zakiyan wanda yake tsarkakakke ga buran zunubai saboda annabi ne masumi li ahaba laki ya jingina wato bayarwa zuwa gare shi saboda shi Allah ya turo ya zama shine silar bayarwa sannan kuma Abu Amr al-Basri da Yaqub Abu Amr al-Basri da Yaqub al-Hadrami da Warsh an Nafi khilafan liqalun su kuma suna karantawa li yahaba laki gulaman zakiya Allah ya aiko ni dan shi Allah din ya baki da wanda yake tsarkakakke na قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا to anan ba a faɗi sunan ɗan ba amma a cikin suratul ali imran Allah ya faɗa mana hatta sunan ɗan yake cewa in qalatil mala'ikatu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فيكلم الناس ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Allah ya ce lokacin da mala'ika anan an ce in qalatil mala'ikatu an faɗi jinsin mala'iku ana nufin mala'ika jibril a matsayinsa na wakilin mala'iku ya ke maryam Allah yana yi miki albishir da wani ɗa wanda yake kalma ce tasa ma'ana ɗan nan ya faru ne daga kun fayakun ismuhul masihu sunansa almasihu wanda zai dinga shafa marasa lafiya suna warkewa makafi su warke su ci gaba da gani kutare su ji su yi yatsu masu cutar fata cutar ta fata almasih kenan ya shafi matattu kuma su tashi ko kuma da annahu yamsahu al-ardh bi qadamaihi saboda ba shi da wurin zama kawai yana daga nan zuwa can daga nan gaba ɗaya da kafafuwan almasih Isa ibn Maryam Isa din da larabci kenan a wasu yaran kuma kaman Yeshua Yeshua wanda daga nan kuma ya koma Jesu daga nan kuma har da yaren turawan yamma ake cewa ko Jesu ko Jesus amma duka sunan idan ka ɗauka kamar yadda Allah ya kan Ahmad Dijat a wani wata 'yan risala da ya taɓa rubutawa a muƙaddimar risalar ya kawo mushtaqat na sunan Annabi Isa alaihi salam kuma gaskiya muwaffaqu fihi jiddan ah ina jin sunan littafin The Christ in Islam ko The Christ in Islam ala khilafin wajen duka a ce Christ a ce Christ in Islam ya kawo sunayen Annabi Isa da yaren Turawa da kuma asalinsa a asalin yaren larabci to sunansa isa ɗan maryama wajihan fid duniya mai alfarma ne da daraja a duniya wal akhirati kuma a lahira ma ka uminar muqarrabina kuma yana cikin bayan Allah wanda Allah ya kusantar wa yukallimu an-nasa fil mahdi kuma zai dinga wa mutane magana tun yana tsimman goyo wa kahalan da sanda ya zama matashi wa min as-salihin kuma yana cikin mutane na gari to qalat sai ta ce anna yakunu li ghulamun ya za a yi in samu da walam yamsasni basharun bayan wani namiji bai taɓa tarayya da ni ta aure ba almasasu huna bi ma'ana الجماع ولم أكو بغيا أي أن أدم بيتبع راباتا رابر أوري وكما نيبا تبع زما كاروا با بل تناأتي أول وجين جين سامو سكي نعم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Ƙala sai ta yi kazalika eh an san da haka cewa biki taɓa yin aure ba kuma biki taɓa yin zina ba. Ƙala rabbuki to haka Ubangiji ya ce a yi cewa a yi miki sanadiyar samun ɗa. Huwa alayya hayyunun Allah ya ce shi samar da ɗa a cikin macen da bata taɓa yin aure ba wani namiji bai kusance ta ba Allah ya ce ni abu ne mai sauƙi a wajena. Wali na ja'alahu ayatan linnas kuma ƙarshe za mu sanya annabi Isa ya zama wata aya ga mutane da suke nuni akan cikar kudura Allah wajen zai iya halitta da ba tare da uba ba wa rahmatan minna kuma annabi Isa ya zama ko kuma wato kuma ya zama annabi ne yana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan rahama ce minna daga gare mu kuma rahama ce gare ki kuma ga mutane musamman waɗanda suka yi imani da shi suka bi shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin surat Ali Imran wa rasulan ila bani Isra'il ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم Hasbu anan kaga anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum abubuwan da aka lissafa a gaba kaga din rahama ce ga mutane wanda yake makaho aka tashe shi ai kaga shi shikenan gaba ta kai shi sannan wanda yake da cutar albaras cutar fata aka taba shi ya warke kaga shi ma ai gaba ta kai shi ya zama rahama ce daga ubangiji subhanahu wataala zuwa ga mutane sannan kuma a sanadiyar annabi isa darajar na maryam ta sake ɗauwa wa kana amran wannan halittar da zamu yi ta annabi isa a jikinki ba tare da kin taɓa yin aure ba ba tare da namiji ya rafe ki ba wani lamari ne wanda yake maqdiyan cinima Allah subhanahu wataala